فاتحة صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتنيه فردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة alhamdulillah to iziya shafi na nawa to mai ahalari ya fito shafi nawa ne akhbar shafi na hamsin daidai to ina ne bismillahir rahmanir rahim ina ne wa amma nafilatu yana gaya maka hukuncin tsayuwa a sallah karatun baya daga farkon fasali mun yi bayanin wajibcin tsayuwa ga wanda yake da ikon tsayuwa a cikin sallar farilla sai ce maka me wa amman nafilatu amma kaga ita sallar nafila fa yajuzu lil qadiri ala al qiyam yana halatta ga wanda yake da ikon tsayuwa a sallah yana da ikon yin sallah a tsaye lafiyar sakalau ba da wani larura da za ta hana shi tsayawa idan a nafila ne ya halatta an yusalliya ha jalisan ya sallace ta a zaune amma fa walahu nisfu ajril qa'im za a bashi rabin ladan wanda yayi a tsaye wani ba zai yi a tsaye kai kai a zaune kuma ladan ku ya zama ɗaya ba ina fata an gane ya halatta ka yi ta a zaune amma ka sani kana da rabin ladan wanda yayi a tsaye ka gane ai wa ya juzu yana halatta ga wanda yake da iko an yadda kulaha jalisan ya shiga sallan nafila daga zaune wa ya kuma ba da zalika sai ya miƙe bayan ya fara daga zaune kamar yadda na na'isha ta rawaito cewa maza Allah da ya fara yin shekaru a ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa nafilarsa da yake yana doguwar raka'a ne to yana buɗe sallar daga zaune in ya yi karatu ya yi karatu in ya rage aya arba'in ko talatin kafin ya yi ruku'u sai ya miƙe ya ƙalasa ayoyi talatin ɗin ko arba'in daga tsaye sannan sai ya yi ruku'u ya warware ya yi sujjadu guda biyu in ya ɗago sai ya sake zaunawa sai ya sake karatun fatiha da sura idan ya rage aya talatin ko arba'in ya yi ruku'u sai ya miƙe sai ya ƙalasa ayoyin nan talatin ko arba'in a tsaye sannan ya yi ruku'u ya walware sannan ya yi sujjadu guda biyu ya zauna ya tahiya ya yi sallama tunda manzo Allah ya yi a nafila wannan shi ma yana daga cikin halarci ka gane ai an yi da kulaha jalisan ya shige ta a zaune bi ma'ana ya fara yin sallar daga zaune idan ya kusa ruku'u iza ƙarabar ruku'a wa ya kuma sai ya miƙe ya ƙalasa karatun ba da zalika bayan ya fara daga zaune. Au ya dukulaha ƙa'iman, au ɗin nan kajala shi ya sake maimaita illa an yi dukulaha wannan a tsira ƙasa ne, aka ce illa an yi dukulaha ya yi sabon ƙalami ne. Abin da yake a rubuce illa ɗin ka kashe shi. An ɗin, an ɗin, nu'arar ta zama wau. illa ɗin za ka kashe na tsira farko fa ba na tsira ta biyu ba kai ne can kace kashewa guda biyu ne iri ɗaya a jere sababul kalami ne na farkon idan ka duba tsirar ƙasa ma irin ka ne to ta sama da ita wanda muke karanta yanzu ka gane ai in ka duba tun daga waye biyu an yi dukulaha an yi dukulaha an yi dukulaha guda uku yayi a jere in ka sako ƙasa ko to da na farkon da na ƙarshen duk daidai ne na tsakiyar shine mai auye dukulaha illa ɗin za ka kashe wato masu illan guda biyu ne wanda ba illa ɗin an yarkula an yarkula an yarkula guda uku za ka ga a jere ƙarshen su ɗoro ne ko to na tsakiyar mai illan farko ka kashe illa ɗin nunun ɗin ta zama wawu yawa an gyara ba yawa sabakul kalami ne aka samu a ita ta tsira ta biyu ɗin da muka ce waya juzu an yi ha jalisan yana halatta mutum ya shige ta ita nafila a zaune wa ya kuma ba da zalika kuma ya miƙe ya ƙalasa karatun sura ba da zalika bayan ya fara sallar daga zaune to au adafi ne yayi da au au ya dukula ha qa'iman ko kuma ai bi ma'ana ya juzu yana halatta ya shige ta qa'iman a tsaye wato yayi kabbara har masa daga tsaye ya bude sallar fatiha da sura daga tsaye in yayi karatu yayi karatu ya ji ya gaji wa ya jilisa sai ya zauna ba'ada zalika bayan ya fara yi daga tsaye ai kaga akasin wancan ne wancan an yi dukula ha jalisan wannan kuma ya dukulaha ƙa'iman wa ya dilisa ya zauna ba da zalika bayan ya fara daga tsaye illa an ya dukulaha biniyatil qiyami fiha sai dai in tun farko ya shiga sallar nafilan nan da niyyar tsayuwa a cikinta niyyarsa zai yi ta ne a tsaye gaba ɗaya to fahimta ni julusu zaman sa yana hannuwa julusuhu shi ne fa'ilin yamtani ka za ka iya hada da julusu ka ce fa julusuhu ka ga zamansa yamtani yana hannuwa ba da zalika bayan ya fara ta da niyyar tsayuwa alhamdulillah wannan duk ana fila ne sallan farilla ka in kana da iko dole ne a tsaye ba ka fara a zaune ka tsaya ba ba ka fara daga tsaye ka zauna ba sai dai in ba ka da iko to an gaya maka halayenta guda hudu murattabatun tu'adda alaiha aljulusu bi ghairi istinad alqiyamu bi ghairi istinadin thumma aljulusu bi istinadin thumma alqiyamu bi ghairi istinadin thumma alqiyamu bi istinadin thumma aljulusu bi ghairi istinadin thumma aljulusu bi istinadin wannan duka halin in kana da ikon ɗaya daga ciki dole ne ka yi sallah a haka amma wannan hali ne na me na na halacci a sallan nafila sai me izziya shafi daidai sai na za mu tashi shafi na talatin da ɗaya muna cikin fasuli na adabu ƙaba'il haja To, alkamisu ladabi na biyar daga cikin ladubba na shiga bayan gida. An yi atami da alarijin hiliyusura mutum ya dogara akan kafarsa ta hagu. Idan ya tsugunna zai yi bayan gari ko zai yi fitsari, to ya ba da ƙarfinsa akan kafar hagu. A gane ai, a lokacin duk abin da yake cikinsa zai fita cikin sauki. Idan ya tsugunna ɗin. kar ya daidaita gaba ɗaya kar kuma ya ba da ƙarfi a ɓangaren dama ya atami da ya dogara a lariji lili usra a kan ƙafarsa ta hagu a sadisu a ladabi na shidda ilar rabi a ashara har zuwa na goma sha hudu ya gaji da lissafa ma na kaza na kaza na kaza tun da dai a farko ya gaya maka goma sha hudu ne yanzu ya lissafa maka guda shida kaga ko rabi bai yi ba ko ko ya wuce rabi shida shida ba sha biyu ba ne to tun daga na shida ilan rabi ashara har zuwa na goma sha hudu na shida shine an yi farida bai na fakidai ya bubbuɗe tsakanin cinyoyinsa idan ya tsugun layin kashi ko fitsari kar ya matse cinyoyinsa ana so ya bubbuɗe tsakanin cinyoyin wa an yi taribar maudi a sulba kuma ya nesanci gurin fako ko guri da yake da fulo ko yake da tayin wanda yana fitsari in ya doki fakon nan zai dawo jikinsa ina fata an gane walma adda'ima da kuma ruwa madawwami ruwan tafki wanda baya gudana ba ma'ul jari ba al da'im ko al rakin ruwa wanda yake mazaunin wanda yake zaunan ne baya gudana ko da kuma wani ruwan yana masa madadi ko da wani ruwan yana gangalowa daga dutse yana zuwa yana shigarsa in dai shi din baya gudana to kar ya kuskure yayi kashi ko fitsari a cikin wa an yi gaɗiya rasahu kuma an so mutum ya dinga nannaɗe kansa idan a daji yake ya nemi rawani ya yi amawali irin rawanin buzaye ko a zamanin yanzu ya sa face mask inda ba za a ce ga malin wani can yana abu kaza ba ka gane ai ko da wani ya hango shi a nesa to ba zai iya gane wani ne yake wannan aikin ba wa Allah ya takallama kuma kar ya yi zance kar ya yi magana illa li muhimmin sai daga muhimmin abu abu da yake da muhimmanci ka kaufi fawati nafsin kamar tsoron tserewar rai makaho ne yana tafiya da sanda zai fada rami kaga wannan idan ba ka yi magana ba rai zai zai salwanta za a yi asarar rai to sai ka ce wa makawo kai malam makawo hannunka mai sanda ko hannunka marar sanda yadda zai kauce wa wannan ramu ina fata an gane ko wata dabba ce mai cutarwa wani yana tafiya tana biyo bayan za ta zo ta hallaka shi to wannan wajibi ka yi magana domin ceton rai au malin ko kuma kaufi fawati malin sai adabi da au ka gane yayi au kauci fawaci malin sai ce au au malin ko kuma tsoron tserewar dukiya dukiyar wani za ta salwanta kamar akuyar wani za ta fada rijiya to sai kai magana ya zo ya kole dabbar wa an yi taqiyar riha sannan ana so mutum ya kiyayi gurin iska in iska tana kadawa to sai ka lura in ka zo tsugunnawa a daji kar ka tare ta yadda za ta dinga dawo da fitsarin jikinka ka gane yayi sai ka duba inda ina iska take kadawa to kai ma sai ka fuskanci inda take kadawa kar kar ka tari gabanta yadda kana fitsari dan za ta dawo ma da shi jikinka wa me wal juhura ya kiyaye kare ya fitsari a cikin rami duhur al juhuru rami rami in dai ba kai ka tona ba kar kai fitsari a ciki ka gane yayi in kai ka tona ma in ya kwana kar kai fitsari a ciki dan baka san da ka tona bayan waye zo me ya shigo ya shiga bayan ka bar gulun ba inda ya kwana baka san me a cikin ramin ba wal mala'ina salasa da kuma guraren tsinuwan nan guda uku guraren tsinuwa uku, karka dai ka tsuguna ka yi kashi ko fitsari a wurin. Wahiyar in baka san almala'inu salasa ba, mawadu julusin nasi guraren zaman mutane, karka dai ka musu kashi ko fitsari. Yau yi, jami'a na majalis. Ihi, guraren zaman mutane, ko a ƙarƙashin bishiya, ko ma a ina ne, karka dai ka musu kashi ko fitsari. Dan in suka zo suka gani, za su yi tsinuwa su ce Allah tsine wanda ya wannan aiki ka ga zama mal'an wa turuqatuhum da kuma hanyoyinsu kan hanya da mutane ko da a daji ne kar kai kashi ko gurali a kan hanya in wani ya taka yayi ƙarin takalmi to zai tsine wa wanda ya yi wannan kashin wa an yastatira kuma ana so mutum ya suturce an a'awinin nasi ga barin idanuwan mutane. Idan idan a daji ne ya tafi nesa yadda mutane ba za su hango shi ba. Ko kuma ya samu cikin duhuwa ko wani sunkuru na bishiya inda dai mutane ba za su gan shi ba. Wa an yabu da an masami'ihim kuma ana so ya nesanta ga barin jinsu. Ka gane yayi inda kunnansu ba zai jiyo karar wannan fitar abun ba. musamman in gudawa yake karkara ce gawa da can cikinsa ya ɓaci ya nesa inda kunnensu ba zai jiyo abin da yake yi ba ka gane ai bayan wannan fa an masami maka ce ji ana nufin abin da kunne yake ji ba to haka nan ya nesanta ga barin gurin da za su ji wari ka gane ai wa an yabuda an an an an makanin labi ya duna rihawu inda za su je warin shi ma ya nisanta duka wannan idan kana filfa ba in ya kasance fa a cikin daji ne yana cikin gidanka ne kowa ma ya ji to ina za ka je ka yin ba nan ba wa Allah ya saka bilar kiblata kuma kada fuskanci alƙibla in ya tsuguna yin kashi ko fitsari wala ya sadbiraha kuma kada juya mata baya eh kamar hadisin da ya zo walakin sharriku au garribu la tastaqbilu qiblata a hadisin da manzo Allah yayi hani kar ku fuskanci alqibla idan za ku kaji ko fitsari kuma sannan kar ku juya mata baya to alqiblar Madina inda manzo Allah yake fadi alqiblar su kudu ne idan ka fuskanci kudu a Madina ka fuskanci alqibla ka gane idan ka kalli arewa a madina ka juya wa alƙibla baya to sai ce walakin sharriku au garribu sai dai abin da nake gaya muku ku kalli gabar ko kuma ku kalli yamma wannan a madina kenan an kauce wa alƙibla ba a fuskance ta ba ba a juya mata baya ba to amma mu a nan ba za a ce sharriku au garribu ba sai dai a ce ku kalli kudu ko ku kalli arewa idan aka hana a madina mu anan shi ne kaucewar ba alƙibla to shi yasa nan malam bai gaya maka wani sashi ba duk inda kake a duniya ka san inda alƙiblar ka take to wala yastadbira kar ya wala yastaqbil alqibla kar ya fuskanci alƙibla in ya tsugunna wala yastadbira kar ya juya mata baya duka wannan idza kana fil ba. in ya kasance a daji ne a sarari walanne kun fi saturun babu wani abin da yake suturce shi a cikin wannan gurin fili ne tarwal shi ne alfaba'u bayin ka na fi saturun in ya kasance a cikin wannan guri akwai abin da yake suturcewa an kewaye da gini ko da danga ko da zana fafi man ihi kaulani a cikin hannunsa ga fuskantar alƙibla ko juya mata baya ƙaula ni an yi hannuduwa guda biyu cewa idan a dajin ne kuma an sa wani abu an suturce in ya shiga ba wanda zai hango shi ya fuskanci alƙibla ko ba ya fuskanci alƙibla ba to an samu ƙaula ni hannuduwa guda biyu mala ya ce almukutaru minhu ma abin zaɓi daga cikin faɗuɗuwan guda biyu almanu shine hannun an karkata ga ɓangaren hannu a kan ɓangaren halaccin wanda suka ce ko da akwai sutura inda a daji ne abin da suturce shi kada fuskance ta kada biya mata baya su ne suka fi yawa wa amma fi fil manzili amma aikata wannan abun a cikin gida a cikin gidanka ne za ka je toilet bai dubu yana halatta fuskanta al'ibla yake magana da juya mata baya idan a gidanka ne yana halatta ka fuskance ta ko ka juya mata baya mutsulakan ta kowane hali mutsulakan sake babu kaidi a ani abin da nake nufi da mutsulakan sawa'un daidai ne kana hulaka satirun wannan gurin tsugunan naka akwai abin da yake suturcewa akwai katanga ko danga ko wata zana da ta kewaye amla ko babu satirun abin da yake suturce ka in ka shiga gidanka ka kulle kofar gida shadda taka tukurkur take kana hunaka mashaqatun abin da yake kewaye wannan yake da wahala akwai mashakka ba ka da kuɗi da za ka gine ko ka kewaye shi yasa ka bar shaddar haka amla ko ba wahala kawai haka kaga dama ka bari in dai a cikin gida ne ya halatta ka fuskanci al'ibla ko ka juya mata baya sai dai da ka kauce mata ko da a bayan gidan ne a cikin gida da ya fi saboda ka saba da kaucewar wanda Allah ya kai ka hali ya kama za ka yi a daji ka saba ba za ka fuskance ta alhamdulillah sai me yana ce ba a yana kaje kafa me za ka yi da shi a kan zama da shara sai hashiya ko sai da zama to ruhi sala shafi nawa shafi ɗari bakwai da takwas to ina za mu tashi risalam eh wa man qara al-qur'ana na'am wa man qara al-qur'ana fi sab'in mutumin da ya katama ta al-qur'ani a cikin kwana bakwai shine subu subu da ake ka kafa alƙur'ani kashi bakwai kullum kana yin subu'i ɗaya kullum kana subu'i ɗaya sai kai ka tamarsa a fi sab'in a cikin kwana bakwai to fa zalika hasanu wannan abu ne mai kyau shi yasa bale bali ma sunan ta kara gundu subu ko yan mana subu saboda an saba kullum zaka yi ɗaya bisa bakwai eh ba akwai sudusi ba akwai rubu'i kumusi subu'i wai daga na aka samu sunan eh subu ɗaya daga cikin bakwai na alkur'ani shine shine subu'i to duk wanda ya karanta shi ya sauke shi fi sab'in a cikin kwana bakwai wa zalika hasanu wannan abu ne mai kyau wa tafahumu amma duk da haka neman fahimtar lafazozin alkur'anin da yin tadabburi a cikin lafazin da kake karantawa ma'aƙillatul ƙira'a tare da ƙalancin karatun a fudalu shi ne ya fi lada a kan ka sauke shi a kwana bakwai babu tadabburi babu tafahumi in kai a kwana bakwai din babu laifi abu ne mai kyau baka yi zirare ba to amma da za ka ɗauka ko da kullum sumuni ɗaya za ka yi yi kana tadabburi na dukkan lafazozin da haruffa har ka sauka a haka ko da kwana nawa za ka yi afdalu shi ne ya fi a kan yawan saukar ƙulani babu tadabburi wa ruya an rawaito a hadisi annan nabiya alaihi salamu cewa annabi alaihi salamu lam ya ƙara'ahu bai taɓa sauke ƙur'ani ba, bai taɓa karanta ƙur'ani gaba ɗaya tun daga fatiha zuwa nasi ba, fi aƙalla min salatin cikin mafi ƙalanci daga kwana uku. Shekarar da zai rasu, an kiyaye, ka gane ai, ya karanta izu ashirin ashirin a kwana uku ya yi sau. Bai taɓa zaɓen ƙur'ani ƙasa da kwana uku. wa yustahabu lil musafiri ana so ga matafiyi an ya kula ya dinga fadi inda rukubihi yayin hawan ga abun hawa ka gane ai lokacin da zai hau abun hawan in ya sa kafarsa akan fangami ko wani abin da ake sa kafa a taka a hau doki ko raƙumi to sai sai bismillah zan hau dokin nan da sunan Allah, ko zan hau wannan abun hawan da sunan Allah. Allahumma ya Ubangiji, an ta sahibu kai ne Ubangiji, ki safari a cikin tafiya. Karkace kai ne aboki, akwai su'ul adabi. Eh, zahirin lafazin a sahibu aboki ne, iz ya ƙulu li sahibihi, ko? To, abin da ake nufi, da sahibu a nan yana tare da kai kamar yadda aboki ba rabuwa da abokinsa sai aka hakaito irin wannan ma'anar Allahumma anta sahibu kai in ka tayi sai ka fassara da ubangiji ya Allah kai ne ubangiji fi safari a cikin halin tafiya an san ubangiji ko baya rabuwa da bawansa ko yaushe wal khalifatu kai ne halifa na fil ahli a cikin gida kai ne ka maye min iyali na a cikin gida gashi a tafiya muna tare da kai kuma a gida kai na bari kake kula min da iyali na kamar na baka riko da ajiya da lura da iyali na Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ina neman tsari a wajenka minu asa'i safari daga wahalar tafiya wa ka'abatil munqalabi da mummunan juyowa na je ban samu abin da na je nema ba kuma na dawo wasu ilmanzar itar da mugun gani fil ahli cikin iyalai na wal mali da dukiya ka je can baka samu abin da ka je nema ba kuma ka da gida ka tarar da wani ba lafiya ko wani ya mutu ko an sace ma wani abu ko an barnata maka dukiya ko kuma iyalan naka wani ya ci amanarka a cikin su duka wannan kana neman tsari a wajen Allah kada ka tadda ɗaya daga cikin biyun nan wannan lokacin da zai hau kafin ya hau ne inda rukubi wa yaqulu rakibu shi kuma mahayin izastawa ala dabba idan ya daidaita akan dabbar in ya hau sirdin dokin ko akumari na raƙumi ko kan jakinsa ya daidaita ka gane ai sai ya ce subhanan da bisa kara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kamar yadda Allah ya ba da umarni a Qur'ani yace wa taqulu izastawaytum alai ai haka Allah yace wa taqulu ku dinga faɗi izastawaitum idan kun daidaita alaihi akan abun hawa to shine nan malam ya hakaito maka wa yaqulu rakibu izastawa tunda mutum ɗaya ne can jam'i ne izastawaitum wa taqulu nan kuma sai wa yaqulu arrakibu izastawa ala dabba idan ya daidaita akan dabba sai ta subhanallazi sakhara lana haza tsarki ya tabbata ga ubangijin da ya hore mana wannan abun hawa kai ka san ba don horewar ubangiji ba ba ka isa ka kusanci raƙon ba ba ballata na ka haushi tunda ya fi ka ƙarfi ya fi ka tsawo ya fi ka girma in bai Allah bai hore maka ba ba ka isa ka tunkare shi ba ballata na ka haushi ba ka ga idan ya haukace kowa gudunsa yake yanzu sai ya kashe mutum amma sai Allah ya hore maka shi ka durkusa da shi ya durkusa ka hau ka umarce shi ya tashi kuma ya tashi ka umarce shi ya yi tafiya ya yi tafiya ka labta masa kayan da ku goma ba za ku ya ɗauka ba shi kaɗai ya ɗauka kuma ya kai maka guri mai nisa wa ta hamilu asƙala kuma ila baladi lam takunu baligihi illa bi shikil anfusi tana ɗaukan nauyayen ku ila baladin zuwa garin da lam takunu baligihi ba za ku iya kaiwa wannan garin da wannan kayan ba in ma za ku iya kaiwa illa bi shikil anfusi sai da wahalar rayuka to sai ka gode wa Allah ka tsarkake ubangijin da ya hore maka wannan abun hawa in doki ne ma haka in mota ce ita ma injin ta kasan ya ya ya fi karfinka Allah yana da ikon da an kan ka take ta ka take ta har kwano in ka manta sitiyari sai ta yi sanda amma sai Allah ya hore maka take bin ka yadda ka juya ta ita ma horewa ta ta ubangiji in mashin ne haka in keke ne haka duk abin da ka kawo na hawa ka gane ai zai iya zama ajalinka amma sai Allah ya hore maka shi yake bin ka yadda kake so har jirgin sama har jirgin kasa har jirgin ruwa kowane irin abin tafiya in ka hau ka zauna sai ka ce subhanallazi sakhara lana haza Sarki ya tabbata ga Allah da ya hore mana wannan abun hawa, wa ma kunna lahu muqrini na mu ba masu iko ne ba mu da iko, wa ma kunna lahu muqrini na ba mu kasance muna samun iko ba lahu ga hore wannan abun hawan, ba da Allah ya hore mana ba, wa ma kunna lahu muqrini na ba za mu samu iko gare shi ba, wa inna cewa mu da mu da abun hawan namu. ila rabbina lamun kalibuna wallahi masu juyawa ne masu komawa ne ila rabbina zuwa ga ubangijinmu a ranar lahira to alhamdulillah wato kurahu tijara to ita ita hashiyatul adawi shafi na 57 daga can ƙasa to na gani da ya ce maka wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi a matanin mai risala ai wannan ma ya dubu i'tiqaduhu yana daga abin da ƙudure shi a zuci yadda da shi yake wajaba ga dukkan musulmi annan Allah ta'ala hakika Allah ta'ala ko huwa shi shi ne annan Allah ta'ala fi kulli makani yana nan a cikin kowanne guri bi ilmihi tare da saninsa a kaza alayhi aidan malam ya yi riko ko ukiza alayhi an yi riko ga mai risala aidan fiske mali hazan lafaz a cikin yin amfani da wannan lafazi min wajahani ta fuska biyu lafazin shine bi ilmihi yanda a baya ya ce maka bi zatihi din nan annahu fawqa alshil madid bi zatihi nan kuma ya ce maka huwa fi kulli makani yace bi ilmihi to shi ma wannan an riko gare shi a fuska biyu ahaduhuma ɗaya fuskokin guda biyu annahu yufhamu minhu ana fahimta daga wannan lafazin na zahiri aljihatu shashi cewa Allah yana wani shahi ne a zaune amma anan inda muke yana tare da mu ne da saninsa ya san duk abin da kowa yake yi wa huwa subhanahu wa ta'ala shi ko Allah ta'ala munazzahun abin tsarkakewa ne anil makani gabarin guri ballantana ka ce can inda yake a sama al'arshi da zatinsa nan kuma inda muke yana tare da mu ne da saninsa to ai ubangiji baya rabuwa da zatinsa baya rabuwa da saninsa duk inda yake zatinsa yana nan saninsa yana nan saboda haka shi Allah munazzahun anil makan abun tsalkakewa ne ga balin guri abin da ake iya riko a zahirin lafazin fi kulli makanin bi ilmihi kenan wal akhar ɗaya fuska na biyun annahu yufhamu minhu ana fahimta daga wannan lafazi anna ilmahu cewa ilmin Allah mutajazzi'un mai mai yayyankuwa ne kashi-kashi daga aljizu, ka gane ya jazza'a, ya tajazza'u, ai, bi ma'ana mutajazzi'un yana nuna maka a zahiri kamar ilimin Allah ɗin ya kasu kashi-kashi, mu farikun libaji kamar ya rabu da zatinsa, tunda an ce, a can an ce wa annahu fauka arshi hilma jidi bi zatihi, nan kuma ka ce wa huwa fi kulli makalin bi ilmihi. kamar inda zatin yake daban inda kuma sanin yake daban walaisa kazalika kuma al'amarin ba haka yake ba bal bari dai shi ilimi na Allah sifatun kadima sifa ce da da da da da kaddiya sifa ce wacce take kadima wanda take simple azal la tufariqu zata ba ta rabuwa da zati duk inda zatin Allah yake saninsa yana nan, duk inda sanin Allah yake zatinsa yana nan, bi annahu cewa shi Allah arada, ko ko bi annahu cewa shi mai risala, arada yana nufin ya sanar da kai Allah ilmahu, hakikanin ilimin Allah, muhidun bi jami'il ka'inati, mai kewayewa ne ga dukkan kasantattu, fi amaki ne a cikin guraren da take, waɗanda suke sama, da wanda suke ƙasa, da wanda suke ruwa, da wanda suke tudun ƙasa, da wanda suke tsakanin sammai da ƙasai, duka sanin Allah ya kewaye dukkan wannan kasantattu, fi a makina kuma a cikin dukkan guraben da suke. Wa arada mai risala yana nufin ya sanar da kai, an yi bayyana ƙaunahu ta'ala ya bayyana faɗin Allah ta'ala nan, da yake cewa ma ya kunu min najuwa salasatun illahu wa rabi'uhum, wala kamsatun illahu wa sadisuhum, ko? da yake cewa ma ya kunu min najuwa salasati ba wani ganawar mutum uku da zai kasance sun keɓance su uku suna ganawa da juna illa huwa rabi'uhum sai Allah shine na hudu su ka gane ai wala kamsatu wala mutum biyar da suka ware suna ganawa illa huwa sadisuhum fa sai Allah shine na shidan su wala adna min zalika wala ƙasa da ukun ma ko mutum biyu ne Allah shi ne na ukunsu wala aksara min zalika wala mafi yawa daga shidan ko nawa ne dai Allah shi ne cikon wannan adadi nasu to kamar anan malam yana so ya fassara maka waccan aya ne shi yasa yace maka wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi inda kuke to Allah yana tare da ku suratul mujadala aya ta bakwai ai abin nufi ilmu ilimin Allah muhidun mai kewayewa ne bi jami'il amkina ga dukkan gulale dukkan wani guri to akwai sanin Allah a gurin yana sane da duk abin da ake gudanarwa alhamdulillah wa mimma yajibu i'tiqaduhu sai me bukhari al-hadith an-nabawi kashi kamar wani ce wannan kaje kai aski askari yawa fatihul jawadi fi sharhin irshadi ina ne ina ne askarin shafi na ɗari da nawa da tis'in da nawa a a da tis'in da biyu ko? ne to haka ne to ina amsa a mara salman o liban na ji na ji su san dai suna da ruwa ko? a yaushe a kwanan nan? alhamdulillah to ina ne? da ɗari da sittin da biyu? haka wata harumin najasatu an najasatu najasoshi jami'a na an najasatu najasatu najasoshi ta harumu tana haramta kowane irin abu in dai najasa ne to cinsa ko shanka haramun ne wa jima'ul masfuha da kuma jinan ne almasfuha a bar kwararwa jinin da yake zuba lokacin yanka shi ma najasa ne shansa haramun ne ko shafa shi a jikin haramun ne saboda Allah ya ce audaman masfuhan أو لها خنزير فإنه رجس وجبن المجوسي da kuma daƙashi na arne ka gane ai shi ma najasa ne yi jubun ba jubun abinda ake cirowa a jikin nonon dabba mai kaurin nan to suna sa wani abinsu na mushe a jiki wa ma yugatti anil aqali da duk abin da yake rufe hankali minan nabati na tsirran ƙasa shi ma shan haramun ne tunda ya zama giya kamar zakami da ake cewa ko wani itace wanda an san in an jika shi ko sassaƙensa ko saiwarsa ko ganyensa in an sha yana ɓatar da hankali ka gane ai to giya ne yuka idin yana rufewa ba glass eh wa ma eh eh akwai wa mu ma sawa muka yi a sawo wa ma yugadi anil aqali ai adafi ne tun daga wadima'ul masfuha wa jubnul majusi baka ga ya bude gun ba wa ma yugadi anil aqali da dukkan abin da yake rufe hankali duka wannan najasa ne Mhm. Sai me? Wa harama ibn al-majishuna ad-dina. Ibn al-majishuna ya haramta cin laka. Dako. Yace yace haramun ne. Eh mata suna cin kasar kalaba. Da masu cikin su da wanda ba su Eh a can garin kalaba taban bakin teku ne nasu na can. Irin namu wannan da ake yi. Wata inda rajin. Ibn Maju Shuna ya ce haramun ne. Wa kare a hugairu waninsa kuma wanda ba shi ba ya karanta. Duka ba a malikiya. A marhaban malikiya malamai sun samu sabani an an kala juna sani. Ibn Maju Shuna ce cin tabo haramun ne. Tunda dai ba zai ma maganin yunwa ba. sai dai ma cutar da in ka ci da yawa zai cutar da kai. To irin na kanwa. To, to kai a wajen ka ne dare su a gunsa in dare ne. Yadda ake kawo na kalaban. Na gani shi ma na ai kanwa kanwa ne shi ma ta gishiri gishiri ne. Ai da yake na teku ne. Yana na ana sayarwa. Ibn al-Majid shuna dai ya ce haramun ne. Ya yi duba da cutar wanda yake yi. Allah kuma ya gaya maka wala tulqu bi aydikum ila tahluka duk abin da zai sa maka cuta ko jinya cin ta haramu ba zai maka maganin yunwa ba ba zai maka maganin kishirwa ba ba zai maka maganin wata cuta a jikinka ba sai dai ma ya cutar da kai to ko duk abin da zai sa maka cuta haramun ne abin da ya duba kenan shi ibn al-majishun wa kare gairu wansu kuma sun nuna asalin sa ai ba na jasa bane sabo yana da tsarki tunda zai ya tsarkake kama in kai istijmari da shi wa yubahu lil mutsari ana halattawa ga mutumin da ya buƙatu ana halatta masa akalu ma ya ruddu ju'an cin duk abin da zai juyar masa da yunwa mutumin da ya rasa abinci kuma yunwa ta kama shi zai zai mutu ka gane ai eh ba mushe ma an ce ya ci ba famanu dura gaira baki wala adin fala isma alai wanda ya buƙatu ga cin mushe ya rasa komai da zai ci ya bar maganin yunwa sai mushe shi ya sa ya ci gaira adin amma banda ka gane ai adin ɗan ta'adda adin ba mai ƙetare iyaka bagin kuma shine azzalimi to fala isma alai inda ba tsayin biyun nan ba duk wanda ya ci mushe saboda ya buƙatu fala isma alai babu zunubi a gare shi to shine nan mala yake fassara maka wancan ma'anar ana halatta aklu ma ya ruddu ju'an ba sai wai mushe ba duk wani abu da zai juyar da yunwa lil mutarri ga wanda ya bukatu ya rasa komai da zai ciye mar maganin yunwa to an halatta masa koma me ya ci au a dashen ko abin da zai juyar da kishirwa an halatta masa minal muharramatu daga abubuwan da aka haramta ka rasa komai kishirwa za ta kashe ka sai ka samu kiran ɗin giya ma za ka ɗauka ka kwankwada yi iyayen da zai hana ka mutuwa nan gaba kuma ka samu ruwa na halal giya ta haramta wala yi tsarar da sabruhu ba a sharɗansa haƙurinsa li ya shirifa har sai ya ɗaukaka ga mutuwa sai ya ji alamar zai mutu wai sannan ya sha giyar ko sai ya ji alamar yunwa za ta kace shi sannan ya ci mushen daga ya ji yunwan nan ta masa tsanani tun yana gane mutane yauwa kawai ya ci ita tabbatar babu abinci ko ko kishirwan nan ta masa tsanani ya rasa komai kuma bai ga alamar zai samu ruwan sha ba to ya sha giyarsa babu sharaɗin wai ya yi haƙuri sai ya ga zai mutu ga alama a fili kana jin yunwa ka rasa abinci kana jin kishirwa ka rasa ruwan sha ba sharaɗi ne ba ya yi haƙuri wai sai ya ga ya kusa mutuwa ba yin waje da da'amal gairi so yana jin yunwa sai ya samu abincin wani to kaga shi ma dai cin abincin wani ba da izinin sa ba haramun ne cin mushe ma haramun ne to yanzu ga mushe ga abincin wani to yanzu ya kyala mushe tun daga abincin wani sai zo ya samu mai abincin da ce ka taimaka mini da wannan abincin ya ce a abinci na na sayarwa ne ai ka san za mu fita bulaguro mai nisa ka ji ka dauko isasshen guzuri saboda haka sai dai ka saya to wajibi na ina da kuɗi ya saya ko da ga mushen kada su mushe ya sayi abincin a wajensa in yana da kuɗi to fa in ababai ahu idan ya ƙi sayar masa ya ce in na sayar masa ni ma yunwa za ta kama ni a kan hanyar nan ni ma iya guzurin abinci na na ɗauko in na sayar maka ni ma a gaba ya zan yi ya ce ba zan sayar ba au muwa safihi ko kuma ya ya taimaka masa ba da kuɗin saya ya ce ka taimaka min guzuri na ya ƙare ba ni da abinci ina jin yunwa ya ya taimaka masa to aka ce ga sabahu ya kwata a wajensa in ya fi shi ƙarfi ya danne shi ya kwata nan ya sa muku ladi gaba ba huye to duk wanda aka sa masa da akan swadu nan ya goge shi ba gaba ba hu bane algadabu fishi algasubu shine kwace Qur'ani ba ya ga mana ba ya khuzu kullu safinatin gasba algasubu kwace in ya fi shi ƙarfi ya kwata ya danne shi ya kwata ya ci ya koshi in ruwan shan ne ma ya danne shi ya kwata ya sha in ya ki sayar masa ya ki ya taimaka masa kuma aka ce wa zahiru qawli mafi rinjaye annahu la yadmanuhu ba zai biya shi ba ya ya ta halal kuma ba ba shi ba in an koma gari ba zai biya shi kudin abincin nan ba ba zai biya shi kudin ruwan nan da ya kwata ya sha ba shi ne kauli mafi rinjaye tunda wajibi ne a kanka ka taimaka musulmi kar ya mutu kai ka jefar da wajibi shi kuma aka halatta masa ya kwata ya ci wannan fa ko akwai mushe in dai an samu wannan ɗayan biyun nan to bai halatta ya ci mushe ko ya sha giya don yunwa da kishirwa ba wal muhrimu to mutumin da yake sanye da harami na aikin haji ko umra to an mun zuya akwai saura ha to alhamdulillah eh ya kai karatu Allah kai mu gobe sai mu karasa insha Allah Mala Amadi na bi fi na? Eh, da ku karatu can wajen ka ni da kasai kuma ya dafa ya ci ya rage. Eh, to ne muka zo. a wannan ku ba ku da hujja a cikin gari ka je ka ta abinci wani ba da izinin sa to da wakariya ba da yana ku ku je bara ba ba ana zuwa bara ba oh a lokacin da kuke zuwa ta da daukan karatu waje na shi ya tafi daukan karatu kuma ya dama ya ci ya ajiye wani to ya je saboda gaba to kun ko kun ka ci da wani to sai ne nahu akwai nahu yau alai buba suna suna ɗazu ya buga mun waya ba zai samu zuwa alai muhammadu kai shi ne muwaya barka da zuwa yau wa annahu luwadu ina ne muna cikin mubtada wal khabar muna cikin amsila mun yi alifun saura ba'un ma mujtahidun ga ga ibun ko matsin nafiya ce, kuma ita ce a matsayin mubta daɗin. Eh? A bi ne, ma muji ta hidun ga'ibun, kaga ba wani mai ƙoƙari wanda ya faku. Eh? Ga'ibun ne bi ne. ba wani mai ƙoƙarin da ya faku. Hal karimun yugisul manhufa, shin karimun nan muji ta hidun kaga yi lukura ne, maɗin ita nafiya ce, muji ta hidun shi ne mubta da ga'ibun ɗin sifa ce tasa. To da ya ce hal karimun hal harfu istifhamin ne, karimun ɗin shi ne mubta ɗan. kaga shi ma na kira ne hal karimun yugisul manhufa shin wai karimun mutum mai karamci yugisul manhufa yana taimakon wanda yake cikin tsanani shi ne tambayar kaga amsa dai za ka ce lalle mutum mai karamci yana taimaka wanda ba cikin tsanani ma balazana wanda ya fada cikin tsananin rayuwa to mahallu shahidi shine karimun shine mubtada na kira yukisul malhufa shine kabarul mubtada dalibu ihsanin mai neman kyautayi waqifun yana tsayawa ne a ƙofar gidan wanda yake neman kyautayin nasa dalibu ihsanin mai neman kyautatawa waqifun shine kabarul mubtada kaga nan mudafun wa mudafun ilaihi ne a matsayin mubtada dalibun mudafun ihsanin mudafun ilaihi kuma shine mubtada waqifu shine kabarin mubtada dalibu ihsanin mai neman kyautatawa waqifun yana tsaye menene waqifu muka ce zaharatu zaharatun safra'u zaharatun safara'u fure wanda yake ruwan ɗorawa zabalat ko zabulat zabulat ta yankwane da dama ta yi ruwan ɗorawa zaharatun safara'u ba za ka ce safara'ul ba ka gane ai saboda me baya sarrafuwa ka gane ai a cikin alkur'ani da aka siffanta saniyan nan safara'u aka ce ko safara'ul eh safara'u sai aka ce faqi'ul ka ga na'atinta yayi ne tadwini ka gane ai inna ha baqaratun kaga yayi tanwini amma sai aka ce safara'u kuma na'atin na gaba yace mai faqi'un to ya kai baqaratun faqi'un amma da ce safara'u saboda ismul la'in sari duk inda kaga tanwini a suna to alama ne na yana samakuwa tanwinin kuma kowane iri dama an gashi a ƙasa dama shine alamar samakuwa to shi safara'u ba a cikin sar saboda me ya zo ne da awun fi'ili safara'u hamra'u ka gane a khabara'u gabara'u da makamantan wannan duka ba sa sarrafuwa ba za a ga tanwini a jikinsu ba bakaratun safara'u faƙi'un launuha to wannan saboda ba ya sarrafuwa ne amma inda yana sarrafuwa inda aka ce zaharatun to na'atinsa shi ma dole ya yi tanwini to amma ismun layin sarif zaharatun safara'u fure ne wanda yake ruwan ɗorawa zabulat wanda kuma ya yankwa ne to zaharatun kaga shi na kira ne aka yi masa na'aci da safara'u amma dukkan su biyun a matsayin mubtada suke labarin shine zabulat fika shamima ko shammama shammama fika ne da aka yi taƙadimi da ta'akiri shammama ya shaki ƙanshi fika a cikin jikinka daga shanmu ne shamma ra'i hatahu ya shaki ƙanshinsa ko ya shaki walinsa ƙasan su da ƙanshi da wali duk rihu ne sai da ke rihun ɗayyibun ko kuma rihun khabisu amma duka rihu ne Mhm. fika shammama ya sheki ƙanshi fika a cikinka to fika ɗin shine mubtada indi kitabun a waje na akwai littafi ka gane ai indi kitabun taqdimi na da ta'kiri kitabun din shine mubtada muakhar mubtada ne aka jinkirta shi indi shine khabar muqaddam labarin mumta da aka gabatar bi ma'ana kitabun littafin indi yana wajena sai aka ce indi a wajena kitabun littafi kaga kamar yayi gwali gwali kuma duka ya halatta to yana nuna maka yadda mubtadan din ana iya jinkirta shi akwai mubtada mu'akharun wanda an san shi a farko sunan sama mubtada abun farawa ka ai kaga a farko ya kamata a same shi amma sai aka ce masa mu'akharun shi kuma khabaru labarin mubtada an san shi jinkirta shi aka ce ake yi sai kuma ya zama indidin khabaru muqaddamun labari ne khabarun labari ne muqaddamu abun gabatarwa yawa karka ganshi kace shine mubtada dan ka ganshi a farko ana iya juyawa labarin ya dawo farko mubtadan ya koma karshe ya zama khabaru muqaddam da kuma mubtada'un mu'akhkharun alhamdulillah in mun shiga bahasi za ka ji bayanin sa filla filla yana na santa eh duka rihun ne ba akwai rihun asibu eh iska wacce take bakarara duka iska da rihu fa arsalna riyaha lawaqiha ko zai ismul jam'i ne mun aiko iskoki arriyaha lawaqiha wanda take dauke da ciki take yi wa ƴaƴan itatuwa barbara sai sai su yi fure su yi ƴaƴa iska ce Allah ke aiko an bai aiko irin wannan iskar ba ko ta yi fulan sai ya kaɗe iskar ce take mata ciki lawaƙiha sai ne mulhatul irabi shafi na nawa mulha babu fi'ilil mudari babu da yake magana akan fi'ili mudari'i mun gama fi'ili mari mun gama amri yanzu za mu shiga fi'ili mudari'i wa in wajadta hamzatan aw ta'an aw nuna jam'in mukhbirin aw ya'i aw ya'a قد ألهقت أول كل فعل فإنه المضارع المستعلي إمن وليس في الأفعال فعل يؤرب سواه والتمثيل فيه يضرب يضرب لما to duka yana daukuwa ni nawa ya durbu ne ko kuma na ku yi durbu ba wayin wajata hamzatan auta'an idan ka talar da alhamza auta an kota au nuna jami'in ko min gudan nan ta jam'i na kunu ko na fa'alu ko na shirabu ko na jilisu ko na dukulu ko na kharuju ita ce nunu jam'in mukulirin wanda yake ba da labari ka gane na shirabu muna sha kaga labari take ba na kharuju muna fitowa ka samu nunu jam'in mukhbirin mai ba da labari na abin da yake gudana a yanzu auya ko kuma katarar da ya musa marafi nawa hamzatun ta'un nunun ya'un hudu ba anaitu kenan ko shine huruful mudari'a al-arba'a anaitu alifun nunun ya'un ta'un to saboda waka sai ta maka hamzatun shine da alif din na anaitu au ta'an au nuna jam'in mukdirin au ya'a to in ka tarar da waɗannan harufa ɗayan guda hudun nan qad ulhi qad aliskar da ita awwala kulli fi'li a farkon dukkan wani fi'ili ka gane ai me yake nufi da kullu fi'ilin yana nufin kowanne fi'ili mazi an ce mazi shine asalin fi'ili duk sauran daga jikinsa aka haifar da su idan ka sanar da fi'ili ma bi farkonsa kuma an zo an sa masa alif in ka ce a shi fi'ili ma bi in ka ce daraba ba fi'ili ne ma bi ba to aka sa masa alif a farko aka rufe ya zama adribu ka gane ai idan ka sa masa ta ya zama tagribu in ka sa masa nun guda ya zama nadribu in ka sa masa ya ya zama yadribu kana cirewa ya koma fili ma biyu garaba shi din ne dai garaba amma aka luskar da ita ba a ƙarshe ba ba a tsake ba awwala kulli fili a farkon dukkan wani fi'ili ma bi in ka ga ɗayan waɗannan harufa guda hudu a farkon fi'ili to fa innahu al-mudari al-musta'li ka sanu wannan fi'ilin mudari ne ba madi bane al-musta'li wanda yake madaukaki ina fata an gane da wannan ake gane fi'ili mudari to sai ce maka me walaysa fil afali fi'lun yu'rabu siwahu walaysa fi'lun ba wani fi'ili yu'rabu da ake masa li'irabi fil afali a cikin fi'ilolin nan guda uku siwahu sai shi kadai fi'ili mudari shi shi kadai ne ake masa li'irabi in bangaren rufuwa ya zo a ce maka ya giribu fata ta zo a ce lan ya giriba idan lam ta shiga ce lam ya girib kaga ya karbi li'irabi rufuwa fata sukun dama ba daukan kisra shi fi'ili amma sauran idan ma bi ne mafutuhul akiri abada karshen sa fata ne har abada kaga ba ba masa li'irabi daraba da kala qara'a ja'a nama zahaba zaraba duk inda ka juya shi karshen sa fata ne shine babbar alamarsa ba zai karbi lairabi ba shi kuma fili amri karshen sa sukun ne qum ijlis udkhul kun ishrab karshen sa zai zama mai sukun ne har abada saboda haka su ba sa karban lairabi ka gane ai amma shi fi'ili mudari yana karɓar li'irabi saboda haka shi ne mai wuyar ganewa ke alamominsa yawa shi ne shi ya fi su wahalar ganewa yawa tun da tun da yana jujjuyawa shi ko wancan ƙarshensa baya canjawa shi ne ta maka walensa fil af'alu fi'ilun yu'rabu siwahu ba wani fi'ili daga cikin fi'ilolin nan guda uku madi da mudari'i da amri yu'rabu da ake masa li'irabi siwahu sai shi fi'ili mudari'i والتمثيل yin misali fiye a cikinsa in kana so amma gwali-gwali shi ne yadribu yana yin duka kaga wannan yar tana cikin harufan da ya gaya maka guda uku a ƙarshe ko hamzatun ta'an au nuna jam'in mukudirin au ya'an to ga misali guda ɗaya yace maka yadribu in ka cire yar ya koma zadun da rada ba zama zara ba. Ili ne ma in ka kala masa ya ko alif ko ta ko nun guda sai ya zama ya diribu, a diribu, na diribu, ta diribu. Shi ne alamominsa. To alhamdulillah. Ko ne? Akwai hamziya? Na ce, shafi.
Wani annan guda guda wa
yau ina mara biyu ko da je da gwana
ko fito da shi kuma ya je wani kudiri to kuma bai dawo ba shafi na shida to ina za mu tashi hamziya rabbi rabbi innal huda hudaka wa aya to ka nurun tahdi biha man tasha'u كم رأينا ما ليس يعجل قد ألهم ما ليس يلهم الأقلاء إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفيل ولم ينفع الهجا والذكاء yace ya rabbi akwai kaddara ya'un nida'i saboda waka aka shafe ta rabbi ai ya ubangiji innal huda haqiqa shiriya fa huda ka shiriyar ka ce shiriya din kayan ka ne ka gane ai domin an ce innaka la tahdi man ahbab walakin Allah ya hadi man yasha shi manzo Allah yana ta kwaɗayin musuluntar Abu Talib da sauran gaggagaggan Qurayshawa Allah ya ce masa innaka la tahdi man ahbabta kai fa ba za ka iya shirar da wanda kake so ba walakin Allah hadi man yasha sai dai cewa Allah ne ke shirar da wanda ya gada to nan ba an ce innaka la tahdi man ahbabta ba to in ka je wata sura kuma sai muka ji Allah ya cewa wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim ha to yaya abun yake an ce la tahdi man ahbabta kuma na aka ce wa innaka latahdi hadda lamul qasami cewa kai ya rasulullahi wallahi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici sai an kore nan kuma an tabbatar to akwai tanakuzi kenan a babu tanakuzi kowace aya tana magana ne a mahallinta malaman tafsiri sun mana bayani yadda za mu gane suka ce kamar ɗaki ne wanda yake da ƙofa ka gane ai wani ya shiga ciki ya sa sakata wani ya zo ta baya ya sa kwaɗo ya kulle ka gane ai to wanda yake cikin ɗaki in ya ja sakata in wanda yake da mukullin kwaɗo bai buɗe ba ɗaki zai buɗu to maza Allah shine a cikin ɗaki ya sa sakata shi kuma Allah ta'ala shi ne yake da mabuɗi na zuciyar bawa maza Allah yana cikin zuciya da sakatar lokacin da Allah ya so shiryar bawa sai ya buɗe kwaɗan ba ko maza Allah bai ja sakata ba kai mai mukulli ko ka da ɗaki dai tun da ciki da sakata ba dai ko kai kuma da kake ciki eh idan ka ja sakata in na waje zai buɗe ba ɗaki ba zai buɗe to sai an samu guda biyu idan mai mukulli ya buɗe mai sakata ya ja sakata shi kenan ɗaki sai ya buɗe duk abin da za a shigar ko buhu dubu ne sai a shigar tun da an buɗe ko duk abin da ake so a fitar a ciki sai a fitar to haka lamarin yake mukullin shirya yana hannun Allah sakata ta shirya Allah ya dankanta ta a hannun manzon Allah saboda haka can ana maganar kwado ne innaka la tahdi man ahbabta nan kuma ana maganar sakata ne ka gane wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim to nan shi Yusufun na ne Imamu Busiri yana magana ne ga dan mabudi da yake hannun Ubangiji ya Ubangiji innal huda hudaka lalle hakika shiriya fa shiriyarka ce wa ayatuka ayoyinka na alqur'ani nurun haske ne ta hadida kake shiryar da manta sha wanda kaga dama biha da ita in baka ga dama mutum ana kan masa qur'ani yana ƙara shiga daji yana ƙara shiga duhu amma asalin sa haske ne kalli ja akum min Allah nurun wa kitabun mubinun amma kana shirar da wanda kaga dama bai hada ita imamu busira ta kam ra'ayna ma laysa yaqilu kam da yawa ra'ayna ai abusarna mun ga ma laysa yaqilu abinda bayi da hankali dabba kenan ulhima an cusa masa ilimi an masa ilhama fa alhama ha fujuraha ulhima an kimsa masa ilimi na shari'a ma laisa irin abinda laisa yulhamul uqalau ba a cusa masu hankali ba yan adam kura ta yi magana ta yi ishara ga manzancin manzan Allah barewa ta yi kalmar shahada dabo yankekke ya yi kalmar shahada wanda ina suka ga hankali dabbobi ne wanda suke albaha'imu amma sai gashi ulhima an musu ilhama ma laisa yulhamul uqalau abinda ba a sanar da wasu masu hankalin ba ga masu wanda ake musu da'awar abul hakam uban hikima abu jahalin kenan sai gashi su kuma sun kasa samun shi iz zai maka misali daya iz yayin da abal filu giwa ta yi turjiya ta abraha da suka zo rushe ka'aba giwa wanda ake na ganin ta dabba ta mara hankali a ba yaƙi ma a ta sahibul fili irin abin da ma'abocin giwan abraha a ta ya zo yi shi ma'abocin giwa ya zo ya rushe ɗaki ita kuma giwa ta ƙi abin da abraha ya zo yi kuma tare suke yana kanta shi sarki ne saboda sarauta ma abun hawansa giwa ne ba doke ba ba raƙumi ba yi alfilu a ba yaƙi ma abun da sahibul fili ma abocin giwar a taye gori sai ce wa lamyan fa ilhija wazza kawo alhija hankalin mai giwar wazza kawo da lura fitina kaifin hankali lamyan fa bai amfanar da mai giwar ba da hankalinka ka zo ka rushe ɗakin Allah. Giwa ma ta nuna maka ba za ta je ba, yana kaɗa ta tana juyawa, ta ta ita ba da ita ba, kai ka kasa yin hankali. To, shiriyar ce Allah bai kawo ba. Alhamdulillah. Ke lalle ba? Na.
Cewa sai da albabar ilimi.
Yi.
To, mai yin kuma haka.
Eh? Shi ne babu ilimin da manzan Allah ya zo da shi. manzo Allah yana cewa ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ni ne birni na ilimi aliyu shi ne kofa ka san dai garuruwa na nan kowanne yana da ganuwa da kuma kofar gari in za ka shiga gari sai ka zo ta kofa to duk wanda yake son ya shigo ilimin manzo Allah ya fahimce shi sosai to ya zo ta wajen Ali annan zai samu cikakken sani da ma'arifa ga ilimin da manzo Allah yake dauke da shi sai me sai mu kutaru ma salihu tashi yayi ko shi da waye da ake ta buga mar ah muktaru al ahadith an nabawiyya hadisi na dari da nawa yawa mun kai da 80 to ina ne ah ko ubudur rahmana ku bauta wa Allah ar-Rahman wa al'imu da'ama ku ciyar da abinci ba sai wai ga wanda ya zama wajibi ku ciyar da shi ba wa afshu salama ku yada sallama da inda kuka gamu da junan ku assalamu alaikum assalamu alaikum tadkhulul jannata za ku shiga aljanna bi salamin da aminci yi mana ka duba jawami'ul kalimi na manzon Allah duka alif ne kafin nunu alif rahman da'am salam bi salami rawahu turmuzi an abi hurairata i'tadilu fi sujudi ku dinga i'tidali daidaituwa ku dinga daidaita gabobin ku fi sujudi a cikin sujada wala yabghud ahadukum zira'i kada ɗayan ku ya shimfida zira'insa a ƙasa in yazo sujada in bisa dal kalbi irin shimfidawar kare in kare yazo kwanciya haka yake da dukkan wani dabba mai farauta kura zaki damusa dila har kyanwa duk wata dabba da take falauta to haka take zauna duk wata dabba mai kofato wanda ake kamawa a cinye ta kuma haka take lankwasawa saboda mai hikima ta ubangiji wannan shine abincin wannan shi wannan dama haka yake kawai yunkuri zai ke kuma wancan a haka kafin ki yunkura ki tashi wancan yayi taku uku hudu har ya zo ya same ki saboda wannan abincin wancan ne in aka yi wa wannan irin na wancan wannan ba zai samu abinci ba da ke ko wannan ciyawa kawai za ki je ki ci ba ki bukatar sai kin yi gudu kafin ki ci abincin ki ai su ba sa cin nama su wanda ake ci din to shi yasa ya maka misali da kare da makamantansa in suka zo kwanciya da masu haka suke to karka shimfiɗa hannunka an zama sujjada in bi saɗal kalbi irin shimfiɗawar kare abinda ake so tafuffukanka kawai za ka ajiye a ƙasa banda zira'i rawahu bukhari imamu bukhari ne ya rawaito shi a ada duwaka mafi gabar abokin gabanka wanda ya fi kowa tsananin gaba da kai zaujatuka matarka allafi tubaji uka wanda take kwanciya da kai shimfita ɗaya mayafi ɗaya ba ka da abokin gaban da ya fita ko da a zahiri tana da'awar soyayya wa ma malakace minuka da abin da damacin ka ya mallaka na baiwa da kake sadaka da ita ina fata ba ka da abokin gaban da ya wuce wani yi duk abin da kake a gaban idonsu to yanzu ba ba ba ba fasara muka yi ba yanzu da larabci muka bada ƙaƙalin bayani za ka ce mafi gabar aboki a kasan makaranta hadisin shu'umi aka ce a shu'umi wa in kana to fafil baiti yana na a cikin gidanka wal mar'ati wal farasi eh duk abin da kullun zaka kawo ya cinye gobe ma sai ka kawo ya cinye to kai a zuciyarka shi lai yana kin baluba ne ka gane ai ita kuma ba ta da aiki sai dai kamata ba ta da aiki kullun sai dai kamata duk da shari'a ce ta shar'anta ina ba ta an gani kuma da za ka shekarar dubu kana yi mata wata nan sai ta ba musulci sai ta ce me ka taɓa yi ko da kana iya ƙoƙarinka sai an kushe maka to akwai abokin gaban da ya wuce wannan wannan ma'anar ake nufi ba wai gaba ta ƙiyayya ta abokin gaba ba rawahu dailami an abi malik al-ash'ari a du a da kuma hazzaha min al-ibada ku ba wa idanuwanku rabanta minar ibadati na ibada. Me ibadar ido, an nazara fil mushafi, kallo cikin takardar alƙur'ani, ka dinga takara, ko subu da alƙur'ani, ko da kalace ƙur'ani, ko da kai gangaren ne, to idan ka yana da haƙƙi, ka ware wani lokaci da za ka ɗego ƙur'ani ka dinga karantawa, ko ka rubuta a allo ka dinga karantawa, ko a kawo ka dinga yin darasu. Duk dai kana ba idan ka haƙƙi, haƙƙin da take da shi shine ta dinga kallon alƙur'ani a rubuce. Wata fakkuru fi da yin tunani cikin alƙur'anin Na'am.
wal itibari da kuma yin izina da lura Na'am.
inda a ja'ibi a wajen abubuwan mamaki na alƙur'ani rawahu al-hakim wa abi sa'id uditu khamsan an bani abubuwa guda biyar Na'am.
lam yudahunna ahadun min al-anbiya'i qabli ba taba ba da su ga wani mutum ɗaya daga cikin annabawan da suka gabace ni Na'am.
wani wani hadisi wani hadisi yana cewa fuddiltu alal anbiya'i bi sittin Na'am.
akwai wanda ya kawo ruwayar da guda shida an fifita ni akan annabawa da abubuwa guda shida Na'am.
nan kuma yace an bani abu biyar wanda ba a taba ba wani daga cikin annabawa ba kabli da suka gabace ni Na'am.
na farko yace nusirtu bi ru'bi Na'am.
an taimake ni a wajen yaki da firgitar kafirai a ru'ubu Na'am.
firgita da razana masira ta sharin tsawon tafiyar wata guda in manzo Allah ya fita ya ce ya tafi yaki Na'am.
inda inda ya sa gaba to tsawon kwan tafiyar kwana nisan tafiyar kwana talatin gaba ɗaya kafirai suna cikin firgita da tsoro dindina ce ta Allah da yake aikawa ka gane wa qazafa fi qul- fi qulubihim ru'ba Na'am.
Allah yana jefa tsoro a cikin zukatan kafirai Na'am.
ka gane ai Na'am.
shi kada aka yi wa wannan ka san ko zuciya ita ta yaki ba wai yawan lunduna ba yawan makami ba nawa ne soja zai jefar da bindiga ya gudu saboda zu- saboda zuciyar fanko ce in manzo Allah ya zo cikin sauki sai ya gaba da su ya wuce shi kada aka yi wa wannan a cikin annabawa sannan ce wa uditu mafati al-ardi an bani mabudan kasa taskoki Na'am.
na kasa wanda sauran annabawa ba ba su samu ba Na'am.
ka gane ai Na'am.
hatta Sulaimana da ake cewa wa mina shayatini man yagusuna lahu Na'am.
wa ya'maluna lahu amalan to ga ga gashi nan dai shedanu aldaru za za su je su yi nutsu a cikin teku Na'am.
su debo masa daimon Na'am.
da lulu ai ba mutane ne suke ba ko amma al'ummar manzon Allah a yanzu abinda suke fitarwa a ƙasa ya fi abinda shaidanu suka fito a na musulmana da shi a zamanin da ba fetus babu gas ba bakin mai ba sauran abubuwa da ake samu na sinadarai a cikin ƙasa amma da manzo Allah zo duk sai aka ba da su ake iya ɗiban su an ba shi mabuɗan taska ta arziki wajen ilatiliyar arzu na uku shine an sanya ƙasa gare ni masjidan ta zama wajen yin sujjada wurin sallah Na'am.
wa tsahuran kuma mai tsarkakewa mun san al- ma'ana alma'u tsahura Na'am.
ƙasa Na'am.
ta zama gurin yin sallah in ka rasa masallaci ko ka je gona aiki ko kana tafiya a daji ba masallaci Na'am.
lokacin sallah yayi a gurin sai ka yi alwala ka yi sallah kuma Allah ya- ya- ya karba daidai da wanda ya yi a gari a cikin masallaci sannan in ka rasa ruwan alwala ka yi kashi ko fitsari ga ƙasa nan ka yi istijmari ka tsarkake ka ka bige ta ka yi taimama ko da da jaraba a cikinka kuma ka tsarkake ka kuma ka yi sallah shi kadai aka yi wa wannan Mm.
annabawan da suka gabata ko za ka kwana talatin kana tafiya baka samu coci ko sauma'a da aka gina don a yi sallah ba sai dai ka tara sallolin nan sai sanda ka samu inda aka gina don ibada sannan ka shiga ka sallace ta ce baka yi saka yi ta ko a gidanka ba baka ji annabi dauda aka ce me wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab ba fil baiti ba ko sallan sallan nafila ce wata qiyamul layli da daddare amma dole ya balo gidansa ya zo mihraba yayi sallah in yayi ta a gida Allah ba zai karɓa shi kadai da, da al'ummarsa aka bashi ko ina ma an sanya ƙasa ta zama masjidan masallaci inda za a yi sallah Allah ya karɓa wa ɗahuran kuma mai tsarkakewa su sauran al'ummai ƙasa ba ta tsarkake su dole sai ka samu ruwa ka yi alwala babu taimama ba wanda aka ba shi taimama sai mun za'a wasu ilat ummati khairal umam Na'am.
an sanya al'umma da ita ce mafificiyar al'ummai Na'am.
gaba kuntum khairu ummati uku zidas lin nas Mm.
wa wa'itu shafa'ata an babu ceto me yake nufi da shafa'a nan shafa'atul kubra Na'am.
ai duk annaba ana ba su ceto amma ba irin na manzon Allah ba yana nufin ash-shafa'atul uzma wanda zai je wutar da kansa wutar ta mutu ya shiga ya fito da masu sallah ya zo ya zuba a aljanna sai sai shi dan abdullahi wa kana annabi yub'asu kowanne annabi ya kasance ana aiko shi ila qaumihi zuwa ga mutanensa kasatan a keɓe in yayi karambani ya kila wata kabila ya saba wa Allah eh zuwa mutanensa kabilarsa wa ila adin akahum hudan mu aiko wa adawa dan uwansu hudu wa ila samud akahum saliha wa ila madyan akahum shuaiba ka gane ai eh zaka da annabi isa yana cewa ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum ni manzo Allah ne zuwa gare ku da zai kira wata kabila da babu isra'ila ba yayi wa Allah ne Allah bai aiko shi wajen su ba kowanne annabi ya kasance ana aiko shi zuwa ga mutanensa kasatan ƙaunihi bi ma'ana ƙabilati wa bu'istu ko ni ku an aiko ni ilan nasu zuwa ga mutanen duniya amatan gaba ɗaya fali da baki balarabe da ajami kowa da kowa shi kada ya kai wa waɗannan abubuwa rawahul bukhari wa muslim alhamdulillah sai me mu dace take bibiya to mu je ni da kana da alwala ba za su jira ka ba to ina ne za mu taba za su ji muwatsa mali babi na goma sha biyar shi ne babu mirasa waladil mula'ana wa waladil zina babi ne da zai gaya maka gadon ɗan da aka yi li'ani da shi wanda uwar da uban su- suka yi mula'ana a kan wannan ciki ko a kan wannan ɗan shi mijin ya yi rantsuwa biyar kaga hudu kai a kan cewa wannan cikin ko wannan ɗan ba nasa ba ne ita kuma matar ta yi rantsuwa hudu ta cika na biyar da fushin Allah a kan cewa wannan ɗan nasa ne wa wani da zina da kuma hukuncin gadon ɗan zina wanda ba da aure aka haife shi ba ko da an san wanda ya cikin ko wanda ya cikin ya amsa cewa shi ya yi to me hukuncin gadansa tsakaninsa da wannan uban haddasani yahya an malikin annahu balagahu labari ya same shi anna urwa tabna zubair cewa urwa ibn zubair kana yaqulu ya kasance yana faɗi fi waladil bula'anati wa waladil zina cikin ɗan da aka yi li'ani da shi da kuma ɗan da aka haife shi ta hanyar zina inna wucewa shi wannan lamarin da yake iza mata idan ɗan mula ana ko ɗan zina ya mutu warisatu ummu uwarsa za ta gaje shi a ita ba za ta ce ba ɗanta ba ne ko in shi wanda ya ciki ya ce ba nasa ba ne to a ita ba za ta ce ba nata ba ne ɓangaren li'ani kenan ɓangaren zina kuma duk da ba da aure ta haife shi ba ka gane ai ai a mahaifarta ya zauna kuma ita ta haifi kayanta ta shayar da shi to in ya mutu uwarsa za ta gaje shi za ta gaji mai haƙƙa haƙƙinta fi kitabin layi cikin littafin Allah azza wa jalla ka gane ai in bayi da ƴan uwa maza guda biyu zuwa sama za a ba ta sulusi akwai ƴan uwa guda biyu da ummai za a ba ta mai sulusi shi ne haƙƙinta a cikin littafin Allah da za ta gada a dukiyar ɗanta ko kuma in ya zama yana da ɗa shi ma yi ya ya yi aure ya haihu aure ingantacce na halal kuma ya haihu to ɗan nan zai hana ta samun sulusi ta koma ta samu sudusi shi ne haƙƙinta a littafin Allah azza wa jal sannan wa ikwatuhu su ma warisatu ikwatuhu ‘yan uwansa li ummihi wanda suke uwa ɗaya za su gaje shi hukukan su mahaƙoƙinsu. Walahu aku na hukutun wali kulli wahidin yau wa sudus za a ba kona ɗaya sudus in ɗaya aka samu. A yi kanu aka sarar min zalika a hum shuraka wa fi sulusi. Dama shi ba yi da shakiki. Tunda dama babu uba. Amma akwai ‘yan uwa li ummai. ko da ta aiko wasu ‘ya'ya da aure wanda suke uwansu ɗaya uwansu ɗaya, to shi a wajensa ‘yan uwa ne da ummai. Ko da kuma uban da ya aife su shi ya aife shi ta hanyar zina sai da ya yi zina da matar ta samu ciki suka aihu sannan aka ɗaura musu aure kuma suka haifi ‘ya'ya a ƙarƙashin wannan auren to shi ba shaƙiƙin su bane ka gane ai su dai da suka zo bayan fatiya to su da shaƙiƙan juna shi da ya zo kafin fatiya shi ba shaƙiƙin su bane amma ɗan uwansu ne li ummi saboda haka in ya mutu ba lizza kai musu hazin ɗinsa yadda za a yi ba za a ba su gado ne na ‘yan uwa li'ummai wa irisul baƙiyata mawari ummihi maulolin uwarsa su za su gaji sauran ita uwa ba ta haƙƙinta ‘yan uwa li'ummai a ba su haƙƙinsu abin da ya rage mawali idan da ta taɓa bauta a wani gida aka ‘yanta ta to maulolinta su su ne asubai in ya mutu ka gane ai in kana da maulata in ta zama maula ce ta taba yin bauta a wani gida wa in kana arabiya an balarabiya ce kamar zaka ji kabilanci ya shigo oh da su larabawa yawanci ba bayi a cikin yawanci in kaga bawa a jamile akasari yi su ba sa yadda su bar ɗansu a bauta dillin tsi sai sun je ko da fansa ko za a mutu sai sun karɓo ɗan uwansu to in- idan ta zama arabiya ce bi ma'ana yantacciya yake nufi ba ta taɓa yin bauta a wani gida ba kuma ta haifi ɗa babu aure ko kuma sun yi li'ani to wani ta haƙa ha ita ma za ta gaji haƙƙinta da ya zo a cikin alƙur'ani wa warisa ikiwatuhu li ummihi huquqahu yan uwansa li ummai za su gaji haƙoƙin su kuma wa ma wa kana ma baqi lil muslimina abin da ya rage akai baitul mali tun tun tun da ita ba bara bace ba ta da mauloli ballantana su gaji abin da wannan maulan nasu ya bari dan nata aka ba ta haƙƙin ta yan uwa li ummai aka ba su haƙƙin su abin da ya rage akai baitul mali shine wa ma baqi wa ma wa kana ma baqi lil muslimina ma baqi abin da ya rage kana ya kasance lil muslimina qala malikun imam malik yace wa balagani labari ya sami ni an sulaiman ibn yasari mithlu zalika shi ma ya faɗi irin wannan wannan duka asari ne da yazo daga tabi'ai urwatu ibn zubair ba sahabi bane tabi'i ne wanda ya gaya mana wannan hukunci babansa zubair ibn al-awwam ahadul asharatil mubashirin bil janna shine baban urwa shi tabi'i ne bai ga manzon Allah ba haka shi wasu liman ibn yasarin tabi'i ne an rawaito misali zalika misalin wannan hukunci daga gare shi qala malik imam malik shi kuma tabi'u tabi'i ne shi kuma ya taimaka wa ala zalika akan wannan hukunci na wannan mas'ala adraktu ahlal ilmi na da suke ma'abota ilimi da ala malamai na bi baladina a garinmu na madina saboda haka shine hukuncin masabar malikiya to alhamdulillah kasu akwai fukaha ulmadina su su bakwai to waɗannan suna cikin manyan tabi'ai ne wanda in dai magana ta fito daga bakin su musamman in sun yi ittifaki to ana tabbatar da ita a matsayin hukunci ba a tada zancen su in dai a garin madina alhamdu an kaji maliku ya ce haka ne da suke ba abota ilimi a garinmu to waɗannan tabi'an yake ne Eh, wannan guda bakwai din gaba ɗayansu sun yi ittifaki ba saɓani su ko ba za su haɗu akan abin da sahabbai ba su yi ba su ko sahabbai ba za su haɗu akan abin da annabi bai yi ba saboda haka maganar maliku a nan tana da ah, abin nan ah, ƙarfi sosai alhamdulillah na'am misali ko da shi kamar wani abin da ɗan wanda aka same su kafin fashe eh, kuma ko sai ya yi eh.
misali a ce a to wajen ɓangaren ke ta saka akwai kakan su sanan ko kakan su ba ita za su yi suna da mutu ba eh kakan su su waye ce gadon su ake ba gado ta bangaren uwa na idan ba uwa na ana ba wa uwar uwa gado kaka da ta haifi uwa na za ta iya zuwa ta tsaya a matsayin uwa na amma kaka ta wajen uba na
ba zai ba zai ba za ta yi gado kakansa da ta haifi ai ana ba ta gado ana ba da gado ka kaka ta wajen uwa da kaka ta wajen uba to kaka ta wajen uwa in ba uwa ita ce magaji ita ma in babu ita uwarta tana nan kakar uwarsa ita ma za ta zo a ba ta gadin da za a ba wa uwa Na'am.
ita ma in babu ita akwai kakar kakar Na'am.
kakarsa din da ta haifi uwarsa ita ma akwai kakarta Na'am.
idan ba kakarsa ba uwar kakarsa sai kakar kakarsa za a ba kakar kakarsa gado daga nan wa in alad ko da ta yi sama Na'am.
amma kakansa na wajen uwa ba yi da gado Na'am. Ko da wani abu ne ya rage nema.
yi duka ba yi da gado kaka na wajen uwa ba a ba shi gado Na'am.
sai dai kaka ta wajen uwa Na'am.
ballantana kuma kaka na na wajen uba dama an kore Na'am.
to alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatunmu da bukatun waɗanda suka umarce mu da addu'a بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله